أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halice mu kuma ya kaddara mu muka zamanto musulmai a kasar musulmai wanda wannan ni'ima ta addinin musulunci ita ce mafi girman ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ke yi ma dan adam jin ni'imar da ke da kwai a bisa doron ƙasa ba ta kai ga ni'ima ta addinin musulunci ba muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya akan haka sannan bugu da ƙari muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rayuwar mu albarka kuma Allah ya sa mu rayu bisa ga imani kuma ya karɓi rayuwar mu bisa ga imani kuma ya tashe mu a farfajiyar kiyama bisa ga imani kuma ya shigar da mu jannatul firdaus yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim a alal haqiqa ina farin ciki duk lokacin da Allah ya kawo wannan gari na zandar kuma idan na haɗu in ce ɗan uwa a addini sannan kuma malaminmu a fagen ilimi malam umar idan na zo sai in ji a rayuwa ta tsakani da allah bani da matsala duk lokacin da na zo wajen malam umar ban cika sai in yabi mutum yana zamna ba amma kuma laraba suke cewa sarrih fa fi sarahati raha ka faɗi gaskiya in ka faɗi gaskiya sai ka huta allah ya saka mashi da alkhairi allah subhanahu wata'ala ya albarkaci rayuwa ta yi kuma ya albarkaci ilimin shi wanda kullum tsakani da Allah ha amara da ina faɗa ma ɗalibai na malam umar ba wai Najeriya ba duk inda za a taya a fagen ilimi malam umar zai je tsakani da Allah wanda sai in ji takaicin me yasa wai mu sai mu yadda malaman mu nan sai malaman Najeriya na ba mu wahala wanda in ilimin ne malaman mu ba su rasa shi ba duk abin da ake bukata ba su rasa shi ba amma al'adar mu ce ba mu ɗauki malamanmu da daraja ba amma duk wani malami da za a zuwa musamman in ya hito daga nigeria ya kara hula ya sha malum malum sai mu ga kawai kamar wannan wahayi ne ake mashi a tsakani da allah kuma allah subhanahu wa ta'ala godiya mu yanzu in ana sayan mutum a yi kwangila mu sai mu zo mu yi kwangila mu tai da malam umar mara da tsakani da allah wannan ko kamar in zo ina hira da mai radiyo daraktan radiyon amma na lajinatu musulmi afirka na ce mai gaskiya ya kamata a hiddo ni tsari mu aiko na a samu kasakasai na darasi na malam umar aje a zan kasawa muna magana da shi ta hiyar nan ta kama ni idan na koma gani wannan ya kamata ainihin mu yaɗa a takaice dai Allah ya marayuwa ta albarka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kai iyaye kuma Allah ya sa cikin zuri'a ta a samu wanda zai zuwa ya gaje shi duk da cewa cikin balaguro muke kuma maka so rayuwar ta yi albarka a ce mun dan fa'idanci da juna wani abu wanda yake da alaka da addini wanda ina ga kusan cikin wanga watan nama da magaran shigowa biyu yanzu na shigo kuma ina ga da an ce wajen levanti na zan zo kuma yanzu ta biyu a akala an ce wajen levanti to mun yi magana da ɗan uwa malam umar kan rayuwar da zamanto ta yi albarka an samu fa'ida guda biyu a samu ya kasance dukkan tahiyar da wagga da waccan a samu wani abu da muka tunatar da juna na al'amari na addinin musulunci muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci baki daya a argurguje a wannan takaitaccen lokaci ba komi nake sa in tunatar da kaina ba na farko sannan da 'yan uwana musulmi sai mu gano cewa a yau addinin musulunci yana da buƙatuwa zuwa gare mu addinin musulunci a yau yana buƙatar jarumai addinin musulunci a yau yana buƙatar baraji addinin musulunci a yau yana buƙatar waɗanda za su sadaukar da rayuwarsu idan muka kalli tsari na duniya komi yana da jarumai siyasa tana da jarumai ƙabila tana da jarumai ƙasa tana da jarumai 'yan kasuwa suna da jarumai amma ina jaruman addinin musulunci jaruman siyasa suna iya su sadaukar da rayuwarsu don ci gaban jam'iyyarsu jaruman siyasa yana iya ya bada duk abin da ya mallaka don ci gaban siyasarsu da dukiya ta da mutuncin ya da tunanin ya so nawa ya yi kaso don siyasa bai sani ba so nawa ya hita daga nan da magaram ya shiga wani ƙauye ƙarshen ta ma sai sun taka ƙasa mota ta kahi masu su tai dan jam'iyyar siyasar su ya yi kwana uku sati ɗaya a ƙauye dan ya kai jam'iyyar su amma bai yi tahiya kilo ɗaya ba dan ya kai addinin musulunci kenan a yau addinin musulunci yana da buƙatuwa zuwa gare mu addinin musulunci yana buƙatar jarumai addinin musulunci yana buƙatar sadaukai waɗanda za su sadaukar da rayuwarsu su sadaukar da dukiyarsu su sadaukar da lokacinsu da mutuncinsu da duk abin da suka mallaka ga addinin musulunci ya ci gaba irin yadda ainihin siyasa ta samu wannan abu addinin musulunci ta kowane bangare a yau yana da bukatuwa zuwa gare mu idan muka kalla da siyasa da addinin musulunci wa ya riga shigo a ƙasar Nijar ba a ma haɗawa to amma gatar da siyasa ta samu ga ƙasar Nijar ga musulmai addinin musulunci ya samu wannan gatar bai samu ba a yau idan ka kalli ƙasar mu ta Nijar baki ɗaya duka region ɗin da muke da su guda takwas babu ƙasar da za ka tahiya a matsayinka na malami ka samu tarbe a matsayinka na malami ka samu masarki na kwarai a matsayinka na malami ka samu abin da kake bukata an maka gata an maka alfarma a kawo ka masallaci a aji kai da firan masallaci kai na Allah ne ga ɗakin Allah wannan bai kai da addinin musulunci gaba amma 'yan siyasa wani ɗan siyasa ne zai zuwa wani gari daga cikin jihohinmu ya rasa ɗakin kwana ba wai hababba ba wadda tun da aka tsira Nijar da ita aka tsira ta fatin da jiya-jiyan ga aka kwanta aka yi kyankyashe aka yi kwanta har yanzu sati bai gewayo ba na a yi bikin raɗa mata suna abinda ta mallaka addinin musulunci bai mallake shi ba wadda da idan rana tsaka aka zo har yanzu sati bai gewayo ba aka raɗa mata suna amma abinda ta mallaka na gidaje da motoci da gata addinin musulunci bai yi wannan abin amma kuma duk waɗannan da ke sadaukar da rayuwarsu da dukiyarsu da duk abin da suke mallaka kuma su ne muke daidaita sahu da su kenan abin akwai matsala in dai da gaske ne abin da na ba siyasa to in ba addinin musulunci wannan amma yanzu kana ganin abin da mutane suka bada na dukiya game da siyasa in addinin musulunci ya samu kashi ɗaya cikin goma da yanzu mun huce inda da yanzu ci gaban namu ya huce inda muke to amma mu mun riga mun mai da addinin musulunci musamman wasu daga cikin ɗan boko mu waɗanda boko ya maboko ko a cikin kai sun riga sun mai da addinin musulunci kawai a bar shi masallaci amma wani a sa harakan mulki a la separation de l'état et de la religion addinin musulunci ka hada siyasa da addini amma a mataki na ainihin rayuwa ta addini masallaci sun yarda a zo a yi addu'a in za a kokowa an yarda a kira liman da dogon tazriya ce yanda Allah ya haɗa mu a nan wurin Allah ya haɗa mu jannatul firdaus a haka in za a cin mulki ya yarda ya bada kuɗi a mai yasun dubu a sauke mai qur'ani in za a kaza ya yarda in an mai haihuwa ya yarda amma alaka ta tsar mulki bai yarda ba to sai mu diba maga su waye za su iya su zamanto jaruman addinin musulunci waɗanda za su iya kare addinin musulunci komi yana da jarumai kamar yadda muka ce su waye jarumai na addini waɗanda za su tallafa ma addinin musulunci addinin musulunci a yau yana da buƙatuwa zuwa gare mu in mun yi mun makan magata in ba mu yi ba ba abin da za mu rage ma Allah yin mu ba zai ƙara ma Allah da komai ba tun kama Allah halice mu sunan ya al'ilahu haka kuma bayan ya halice mu al'ilahu haka kuma bayan mun mutu al'ilahu kenan idan muka yi kanmu muka magata idan ba mu yi ba kuma har yau dai cutuwa tana komowa zuwa gare mu idan muka yi mun makan magata za mu laɓewa ga sabara mu halbi barewa idan ba mu yi ba kuma oho Allah dai idan muka kiya wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum summa la yakunu amsalakum idan muka kiya sai Allah ya canza mu ya matanta mu da muna zuwa wa'azi ban mu aiki da wa'azin sai Allah ya jaye mu in kai malami ne baka aiki da ilimin naka baka damu da manufa ta addini ba da bukatuwa addini sai Allah ya jaye ka in kai dan kasuwa ne baka damu da manufa ta addini ba sai Allah ya jaye ku ya kakkade ba wai ka bar duniya ba a'a da idan ka sai dai ka ji mutum yana labari ai da aka fara wa'azi mu muka fara wa'azi garin nan aikin banza ya tsahiyar da shida aka fara ta yi talababiya abinda ake so ka ida wa abu da rabaka hatta ya ce kal yaqin ka ci gaba da yi har mala'ikan mutuwa ya bakunce ka ba ka da wani ainihin ka ce ka bar hidima addini sai lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo karɓar ka dafi da wannan shi tafi na shita lokacin bukata ta biya kulliya ta biya kuɗin sabo kenan addinin musulunci yana bukatuwa zuwa gare mu ba wai wasu Allah zai kawo ba su canza a'a ba sahabbai Allah zai kawo ba su Umar su Abubakar su Usman a'a mu din dai mu ne su waɗancan sun riga sun yi nasu tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtu to idan muka kalli wannan sai muga ashe addinin musulunci yana buƙatar jarumai a yau addinin musulunci yana buƙatar sadaukai waɗanda za su sadaukar da rayuwarsu don ci gaban addinin musulunci idan muka buga misali mu gano yadda ake sadaukar da rayuwa wajen da'a ga Allah yadda ake sadaukar da rayuwa wajen bin abin da Allah ya ce abi don ka ciyar da addinin musulunci gaba idan muka karanci alkur'ani za mu ga waɗannan abubuwa wurare sun yi a kirga wanda sai ya zame mana darasi ya zame mana wanda example asibir a rayuwarmu ya zame mana wani model wanda za mu kalla mu harlaka ko kuma mu haskaka safarin rayuwarmu ƙaramin misali mu shiga gidan annabawa guda biyu a cikin alkur'ani idan muka shiga gidan waɗannan annabawa sai mu ga yanda ake miƙa wuya bisa ga da'a ga Allah yanda addini yake buƙatuwa zuwa gare mu gida na farko mu shiga gidan annabi ibrahim alaihi salam wanda Allah ya ce wattakaza Allahu ibrahima khalila mu kalli annabi ibrahim alaihi salam wanda asalin shi mutumin iraki ne daga ba sai yi hijira ya zo sham siri kenan a yanzu bayan nan kuma sai yi hijira ya zo misra bayan ya zamna misra kamar yadda imam bukhari ya yi zance kan zama annabi ibrahim alaihi salam a misra yana zamna misra sai ya sabka a gari a lokacin kuma allah ya haɗa wannan gari da azzalumin sarki wanda shi ba abin da ke birge irin ya amshe maka mata ɓarawo ne amma na mata idan ya ganka da mata kufin mai kyau sai ce bai daidai da kabe da shi ya daidai to yanzu da annabi ibrahim alaihi salam ya sauka a wannan gari mu ba mu da matsala da annabi ibrahim mun san duk wanda yake tare da allah ba zai kunyata a duniya balantana a lahira annabi ibrahim alaihi salam mun san ya riƙe allah kuma allah subhanahu wata'ala ya yi alkawari duk wanda ya riƙe shi allah sai ya taimaka mishi annabi ibrahim aka sauke masauki shi nan matar ya wani wuri can daban sai sarkin nan ya lallabo wajen mata annabi ibrahim alaihi salam tare da an rarraba su shi da matar shi sai yake son ya kai ga jikin mata annabi ibrahim alaihi salam daga ya miƙa hannun ya kai gare sai Allah ya sandar da hannun nashi kuma in ya sarki hannun sai hannun ya miƙe da ya ga wannan abu ya ga abin ya huce tunanin shi ya huce hankalin shi abu ne daga rabbis samawati sai sa aka kira annabi ibrahim alaihi salam wace ce wagga ta yace yar uwata ce ba uwa a cikin addini ba wal mu'minun wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd to duk da cewa malamai sun yi bayani da wancan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dawo mu je kai tsaye inda muke son mu kai saboda ba mu da lokaci yanzu daga nan dai bayan an su tattauna tsakanin da annabi Ibrahim alaihi salam har ya ainihin mata annabi Ibrahim a lokacin ita ce Sara ya mata kyauta daga cikin kyautar da ya mata akwai baiwa ita ce Hajara to ita kuma mata annabi ibrahim alaihi salam ita sara sai ta yantar da wannan baiwa da ainihin shi wannan sarki ya bata sai ta baiwa annabi ibrahim alaihi salam shi kuma annabi ibrahim sai ya arme ta kaga anan sai ya ba mu samfarin iyayenmu mata kenan wajen kishi in kina da hali kina iya ki ba mijinki kuɗi ya karu miki kishiya ga rayuwa gida annabi annabi ibrahim alaihi salam to mata da wannan imanin da sai dai su kafara ba ya shiga to yanzu sai annabi ibrahim ya armuwa hajara ya zamanto yana da mace nau kenan biyu ga sara ga hajara to yanzu annabi ibrahim alaihi salam ya samu tsawon lokaci bai samu haihuwa ba bai haihu da sara ba kuma ga hajar ta zo balma sai da ya fara haihuwa da hajar sannan ya haihu da sara to yanzu sai yake ganin rayuwa ce baya da haihuwa rayuwa ce ta damuwa wanda idan muka kalli rashin haihuwa an muka kalli annabi ibrahim da annabi zakariya cikin alkur'ani za mu ga irin yadda suka bukaci zuwa haihuwa haka kuma ma'aurata ta fuskar haihuwa ko rashin haihuwa allah ya kasa mana su gida hudu a cikin alkur'ani yace lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha sai yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa sai ce wa yaj'alu man yasha'u aqima kaga Allah ya kasa su gida hudu yahabu liman yasha'u inasa wani idan Allah ya tashi mashi baiwa sai mashi baiwa ta iya mata wa yahabu liman yasha'u dhukur wani kuma idan aka tashi a mai baiwa ɗiya maza wani kuma au yuzawwijuhum zukuranan wa inasa wani kuma sai a mai mulki mai ruwa biyu ga maza ga mata kai wani waye ja'alu man yasha'u aqima ba matan ba mazan ba a sirka mashi ba to yanzu annabi ibrahim sai yake ga duk abin da ake bukata na annabta ko kuma na daraja a rayuwar bil adam annabi adam ya annabi ibrahim alaihi salam ya kai wannan saboda waye mulki annabta waye dukiya waye sarauta amma da bai da aihuwa sai ya ga yana cikin takaici yana cikin damuwa shi da kanya yake addu'a yace rabbi habli min salihin ya Allah habli kamani baiwa min salihin daga cikin bayinka na kwarai alan kaga sai annabi ibrahim bai faɗi ni za a mai baiwa ba sai aka shahi maf'ulun bihi wanda shine complement d'objet sai ba a faɗi ya ba sai ya ce habli min salihin ka mani baiwa ka mani kyauta daga cikin bayinka na kwarai kyautan mi za a mai suka ce na akwai wani ainihin mahazuf anan fi'ilun ainihin maf'ulun bihi ko kuma complement d'objet din da aka shahi suka ce shine waladan kenan sai suka ce ya aya take rabbi habli waladan min salihin ya Allah ka mani kyauta ka mani baiwa tami ta wani yaro na kwarai kaga anan idan ka tashi bada kaka ce Allah ya baka haihuwa a Allah ya baka ɗan kwarai in ya baka ɗan sai ya baka ɗan da zai saka hawaye ɗan da zai jama magana da kullum sai ka shigo a sallama ka ce yaron nan ne ya jawo mana magana to yanzu annabi Ibrahim ya yi addu'a yana buƙatar haihuwa sai Allah ya ce fa basharnahu bi gulamin halim sai muka mashi albishir bi gulamin da wani yaro halimun mai juriya mai haƙuri a nan sai suka ce shine annabi isma'il alaihi salam wanda aka samu ta hanyar hajara wasu malaman suka ce a'a shine annabi ishaq amma tsakani da Allah jamhurin magana mafi inganci inda annabi ishaq sai bayan nan idan muka nuna jarumtar da annabi ibrahim ya nuna a nan ne Allah zai mai albishir kuma da annabi ishaq kenan anan fa basharnahu bi gulamin halim sai muka mai albishir da yaro mai juriya mai hankuri shine annabi Isma'il alaihi salam shi kuma annabi Isma'il alaihi salam mahaifiyata ita cewa ita ce Hajara yanzu za mu diba cikin darasin mu magani yasa Allah ya siffanta da gulamun halim shi kuma ta annabi ishaqa ai ce mai aka yi qalu la tawjal inna nubashiruka bi gulamin alim shi ta aka siffanta da ilimi wanda aka siffanta da juriya to mu saki wancan da aka siffanta da ainihin ilimi mu dauki wanga wanda shine darasin mu yaya me yasa Allah ya siffanta da juriya Allah ya siffanta shi da haƙuri shine za mu gani a nan wurin yanzu annabi ibrahim ya yi addu'a allah ya ba shi aihuwa ta annabi isma'il bayan ya aihi annabi isma'il alaihi salam sai allah ya umarce shi cewa da yatuma wannan yaron da shi wannan yaron ya ɗauke su ya je ya kai su ga daji yadda ya tafi idan ba jarumi ba wa za a iya wannan abu dattijo ya tsufa ba aihuwa kuma ya samu aihuwa a daidai lokacin da yake son ya zamna ya ji ɗumin ɗan shi kusa da shi yana kallon ya yana jin daɗi zuyina lin nasi hubbu shahawati min al min al bani ko zuyina lin nasi hubbu shahawati min an nisa'i wal banina kaga mata da ƴaƴa amma da aka kawo mata dan a kai ga ƴaƴa saboda matan fa'ida su a samu mi a samu haihuwa to yanzu ga ɗa an samu sai Allah ya ce a ɗauke shi a je a aje a tahi an ba mai tsaye kan da'a ga Allah ba zai iya wannan annabi ibrahim ya ɗauko ɗan shi hajara ta ɗauko shi ta goyo shi yasa mahan malamai suke cewa komi akwai wanda ya fara wadda ta fara goyo a tarihi ita ce hajara ta fara goyo isma'il yanzu annabi ibrahim ta ya kawo su a dajin makka ko kuma bakka yadda bayan ya yadda sai juya ta hebe ce mata komai ba daga ita sai dan jaririnta ka auna ka ga in kai ne ya za ka ji a zuciyarka kada annabi ibrahim bai ce masu kun ya juya ta haya ta tace ila man tatrukuna ya ibrahim awa ka bar mu nan daji ihun ka banza daji ba ice ba mutane babu babu babu babu kuma ka bar mu ka tahe ka ila man tatrukuna ya ibrahim annabi ibrahim ya kyale ta bai mata magana ba umarni ne daga sama tana yi tana yi a can da ta ga annabi ibrahim bai yi magana ba sai ta san wanga dikiri din daga sama yanzu sai ta ce allahu amara ta bi hada shin allah ya umarce ka ka kawo nan ka yadda annabi ibrahim ya ce kwarai ta ce in haffalan yu zayya anillah in dai allah ya umarce ka ka kawo mu a nan ka yadda ka tahe ka na san allah ba zai taba kaskantar da mu ba dan allah wagga jaruma ce ko ba jaruma ba ce mu yanzu ko soji ne aka kai cikin daji aka yadda sai ce ku tsaya in ga bindigar sai ya halba an yaji kike kike ne sai to saba saba kuma yanzu ko kusu ya bu motsa kuma sai ya tashi ya rike bindiga amma kadiba mace daga ita sai yaron kuma dattijo ya je yadda shi da kage ya damu inda za mu gano ya damu bayan ya aje ta sai ya juya sai ya addu'a yace rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghayri dhi عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون كاغتي أدعيتي ربنا يا ألم شيدا ma'ana Allah kai ne mahalicina kuma matata da ‘ya'yana kai ne mahalicinmu kenan yadda nake bukata agaji kai ka halice mu wai magiya ce yake ma Allah inni askantu min zurriyati na ainihin ayya wani sashi daga cikin iyalai na kaga min zurriyati ba duka ba saboda nan wurin babu tsara hajar kadai ce biwadin a wani wadi galibi idan suka ce wadi suka ce shine ainihin hanya da ke da kai tsakanin dutse guda biyu wanda ruwa idan suka gargaro suna bi wannan wurin har su mawuri rami su mai kwari shine ake nihi wadi a nan yana nihin ainihin dajin makka kamanta zama gari ghairi zizar inda babu ainihin ciyawa babu toho babu komi ya Allah ya yi addu'a ya yi addu'a ya ce ya Allah ka sa wannan wurin mutane na begen wannan wurin ya zamanto wannan wuri wuri ne na jama'a annabi ibrahim wannan addu'a ta nuna mun abin ya zo mai bayan da zai annabi ibrahim ya kama hanya ya tafi ta wannan baiwa Allah daga ita sai jaririnta a cikin farfajiyar tashi ba kowa ihun ka banza kaga akwai wannan namomin daji su zo ita da yaron ta gama da su amma ita ma dan ta nuna mama shaharimta wajen da'a ga Allah sai ta yi tsayin daka ba dai Allah ya umarni ba to tana nan duk abin da kake tunanin ba yiwa in dai akwai imani yana yiwa shi yasa imam tsantawi yake cewa inna bashashatal imani idza bashara shighafal qulubi wa tamakkanat takadu taj'alul mustahila mumkina wai imani daɗin imani mulmushin imani idan ya shiga cikin zuciyar mummuni ya yi kwai ya kyankyashe to murnan imani yana iya sa duk abin da kake tunanin ba yiwa inda ya da'a ga Allah ne shi yana iya shi annabi ibrahim ya juya ya kai tana nan daga ita sai yan ruwanta da ɗan dabinan ruwa suka ƙare dabina ya ƙare shi kawai yaro in mahaifiya bata ci ba nono ya zo iyayen mu ma mata idan ana rabu sai su ce a bani na ɗana ya sha ga nono dan wayo to yanzu ga shi komi ya ƙare ya kake tunanin mahaifiya take ji idan ɗanta jariri ɗan laƙuƙu na kuka za ta ji duniya komai ya ishe ta yaro na kuka ta rikici ta rasa abin da ke mata daɗi ta tashi ta je ta hau dutsen safa ta sauko ta hau marwa ta sauko tana baɗar ruwa ta haunan ta ga wai ta liƙa ta ga akwai inda za ta ganin ruwa ta je ta ɗebo ma yaron ta haka take ana nan sai ta ji wani wata murya daga baya tana kiranta suka ce mala'ika jibril ne alaihi salam aka ce koma wajen ɗanki ga ruwa can wurin ki je ki shayar da shi ki sha tana zuwa daidai inda ɗan yake wajen daga daga sai ta ga ruwa na ɓuɓɓugowa a wani wurin aka ce yaron ne da yake bugun ƙasa wani wurin aka ce mala'ika jibril ne ya bugi wurin da yake kenya almuhimma da ruwa sun ɓuɓɓugo da ta zo ta sha tana tattara ruwan ta shayar da yaranta tana daddaga ruwa wannan ya zamanto shine sanadiyar rutuwar ruwan zamzam shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace rahimallahu umma isma'il law tarakat zarzab aw qala law lam taghrif min al-ma lakana zamzam aynan muhina da bata sa hannunta ta tattaro ruwan nan ba wuri guda da zanzan ya zamanto ruwa ne mai gudu yana ya taɓa buguwa da kanshi to yanzu tana cikin wannan hali ga ya Allah ya hiddo mata mafita kaga da ta nuna da'a ga ainihin Allah ya karshen ta ya zamanto sai zamanto Allah ya taimaka mata to yanzu tana cikin wannan hali sai larabawan ƙauye inda larabawa ba a san su da zama ba wuri guda mutane ne masu yawo ko da madina da maka ga ausu da khazar sun zo ai asalin su mutanen yaman ne larabawa ba su da zama wuri guda to suna yawo su a ɗabi'unsu idan aka ga tsuntsaye na yawo sama to wannan wurin akwai ruwa har suka zo suka iske ainihin ita hajara da ita da ɗanta isma'il a takaice dai bayan dogon abin da ya faru har suka zamna a wannan wuri annabi isma'il yana zaune shi da mahaifiyar har ya girma annabi ibrahim bai dawo ba haka ake har allah ya karɓi rayuwar hajara annabi ibrahim alaihi salam bai dawo ba annabi isma'il har ya girma har ya yi aure bai haɗu da mahaifinsa ba da ya aure shi ne zuri'a shi ake ce masa al'arabul musta'araba su kuma su ce masa al'arabul al'adnaniya annabi isma'il bayan ya yi aure sai mahaifin shi ya zo a daidai nan inda ya aje su bayan wurin ya zama gari yana zuwa sai je gidan annabi isma'il gidan ɗan shi kenan ya tambayi matan mijin kifa a bayan ya rayuwa ka ai cikin wahala miki ai wannan rayuwa ba daɗi ai ina habba ai sai lalura ka san mata sai ce to in ya zo ki ce wani dattijo ya zo ga iske shi ba ya ce kofar gidan shi ba ta da kyau a canza kofa yau mata ka ita ce kofar gidanka kana da wadda ta kamata ta zamanto mai sirri mai riƙe ma sirri irin mataka annabi isma'il na zuwa ta faɗa bai ya ce ai wallahi mahaifina ne cewa in sake ki kuma gidanku ba wani kyakkyafta kaga jarumi ne shi ma an kai ne sai ka ce to shi baba ni ina gaba ba sai an mai rukiya wallahi wallahi sai mutum ya ce baban ya taɓa sai an ma baba rukiya ya je ya tabu ne aka yi tsawon kasan biye ne kasan tsohi in suka tsoho na bi kusan kan kwancewa take wai baba ya ce wai in saki matata kawai haka nan baba dan bata maka ba annabi isma'il ya sake aure bayan ya sake aure kuma annabi ibrahim alaihi salam ya sake zuwa kuma bai iske shi ba ya sallama gidan shi ina mijin kifa baya nan ya taibada ya rayuwa a wallahi alhamdulillah ba matsala kuɗi wallahi ba matsala komai sai aka ce ki ce mashi in ya zo ƙofar nan ta gidan nashi a gyara ta da kyau a rike ta tana da kyau bayan ya zo ba wanda ya zo wani dattijo ya zo ya ce kaza me ya ce ya ce ƙofar gidanka tana da kyau a rike ya ce babana ne ya ce in rike ki da kyau ke mutum ne kwarai to yanzu haka annabi isma'il yake bayan wani lokaci sai ga annabi ibrahim ya zo wasu malaman suka ce shekara 20 ya yi kamun su su ainihin haduwa daga tahiyar nan da ya da ya bar su a daji shekara 20 ya yi bayan ya dawo sai ya ce maɗan nashi annabi ismail allah ya umarce ni mu je ka kama mana mu yi ainihin gina ka'aba shine allah ya kawo labarin wa iziyar fau ibrahim alqawaida min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna hazwa li karshen amin to yanzu idan muka tsaya a nan za mu ga cewa annabi ibrahim ya yi jarumtaka sannan kuma abu na biyu ita kankanta hajara ta yi jarumtaka sannan kuma shi kan kanya annabi isma'il ya yi jarumtaka to ba wannan jarumtaka ba ta annabi isma'il da Allah ya bada labari cewa fa basharnahu bi gulamin halim sai maka mashi albishir da yaro mai haƙuri mai juriya kaga anan an ba mai haƙuri mai juriya ba wa za ya saki mataya a yana cikin tsananin santa ya sake ta sai mai haƙuri mai juriya to ba nan ba za mu gano juriya ta ana cikin wannan lokaci annabi ibrahim alaihi salam an ɗauki lokaci mai tsawo ba su haɗu ba da ɗan shi yanzu bayan an zo an gina ka'aba an yi komi an yi aiki sai Allah ya ce falamma balaga ma'ahu sa'i qala ya bunay inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajidni insha Allah min as-sabirin kaga can da Allah ya ce halim shi da kanya yace satajidni insha Allah min as-sabirin ya kai lokacin as-sa'i na kai komo tsakanin ya da mahaifinya kenan yanzu za a iya taimaka ma mahaifin ya can da ya gadi mahaifin shi yanzu ana cikin wannan hali sai annabi ibrahim ya kalli dan shi annabi isma'il alaihi wassalam yace ya bunai ya kai dana inni ara fil manami anni azbahu ka fanzur ma za tara wallahi na yi mafarki ina yanka ka an umarce ni in yanka ka amma shi kai shawara me shawara mafarki shi kau ka'ida ce wajen malamai suka ce ru'yatul anbiya haqqun wa wahyu min Allah ta'ala mafalkin annabawa gaskiya ne kuma wahayi ne daga Allah haka Aisha ta ce farkon abin da aka fara ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na wahayi ar-ru'ya as-salih idan muka kalla ga yanan laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqqi la tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allahu aminina har zuwa karshen aya ga annabi Yusuf nan iz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin a ina ne a mafalki dalilin mi saboda ya ce ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikwatika fayakidu laka kaida kaga mafalki ne a can karshe annabi Yusuf zai nuna mafalki mafarkin gaskiya ne wa rafa'a wa rafa'a abawaihi ala al-arshi fa qaru law wa qaru law sujjada wa qala ya abati hadha ta'wil ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi iz akhrajani min as-sijni wa ja'a bikum min al-badwi min ba'di an nazaga ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati inna rabbi latifun lima yasha azwa kashan ayat kenan kaga ainihin mahalkin annabawa haqqun wa wahyu min Allah ta'ala bayan an yi wannan yaro sai ce ya abati fa'al masu umar baba ka je ka zartar da abin da aka umarce ka ba dai umarni ba ne ba e ka je ka zartar da abin da aka umarce ka satajidini insha Allahu min sabirin in Allah ya yarda baba za ka same daga cikin masu hakuri masu juriya kaga anan da Allah ya siffanta da yaro ne mai hakuri anan ya nuna mamu shi yana da hakurin da wani yaron ne sai ya ruga da gudu ya ce a kama baba a ɗari a nemo masu rikiya irin 'yan cale-calen masu rikiya na 'yan aci kuɗi su zo su yi ta yi a ce aljannan masu ƙarfi ne sai an hada kaza an hada kaza ba abin da ake hada shi ka kwanan shi karshen ta zumuwa ce ko ko ko ayatul kursi bai tofa bai zo ba mutane to kaga anan yana da hakuri kuma ya nuna jarumta wajen bin umarnin Allah to yanzu annabi Ibrahim alaihi salam yayi mahulki kuma yaro ya yarda a yankar shi dalilin mi saboda Allah ya ce falamma aslama kaga alifu tasniya da annabi Ibrahim da annabi Ismail alaihi salam sun miƙa wuya sun yarda shi dan ya yarda a yanka shi shi ma annabi Ibrahim alaihi salam ya yarda yayi ni ya yanka nan wurin har yanzu annabi Ishaq bai zo ba shi kadai ne gariya amma kuma an ce yanka kuma ya yarda ya yanka saboda daga ƙarshe ne za a zuwa fa basharnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin kaga aslama ya miƙa wuya annabi ibrahim ga a yanka shi ma dan ya miƙa wuya a yanka wa tallahu lil jabin ya kwantar da shi a sashen shi zai yanka shi a nan wurin ne musamman hau Muhammad Nasir Dina Albani ya inganta wannan ainihin kissa cikin sahihu targhib wa tarhib yace isnadin ta yana da kyau wadda lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ya zo zai yanka annabi isma'il sai shi dan ya bujuro ma annabi ibrahim alaihi salam ya ce kakka yanka ɗanka wannan mahalkin da kai ni ne na zo na jiwa ma wasu wasu sai annabi ibrahim alaihi salam ya ɗauki dutse ya kwala ma shaidan ga kanshi har sai da kafa ya ta zabbace a cikin ƙasa bayan ya dawo kuma ya ƙara zuwa kuma yana ƙara faɗa mai wannan magana ya jefa mai yana kwala mai har uku suka ce nan ne wurin jiha shedan da ake yi guda uku na farko ɗin inda jiha ta farko na biyun jiha ta biyu na uku jiha ta uku a takaice yanzu annabi ibrahim alaihi salam ya yarda a yanka shi ma yaro ya yarda a yanka wa tallahu lil jabin kaga har ya kwantar da shi zai yanka yana yin haka dama Allah ya jarabta annabi Ibrahim alaihi salam ya ga da ɗan nan nashi da umarnin Allah wanda zai gabatarwa yanzu Allah ya ga annabi Ibrahim alaihi salam akwai imani ya nuna imanin na ya sikelin ya kai Allah ya ce wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya kaga mahalki annabawa gaskiya ne aka kira annabi ra lalle wannan mahalki gaskiya ne amma yanzu bari kai wa fadainahu bi zibhin azim kenan a nan idan muka dunkule har zuwa ƙarshen ayin lokaci ya tai mana za mu gano ashe wajen da'a ga Allah ana buƙatar jarumtaka wajen da'a ga Allah ana buƙatar sadaukar da duk abin da ka mallaka duk abin da muke da cewa tuwar da muke da duk abin da muke jin muna yi ne saboda ƴaƴan duk kuɗin da kake da yanzu in kana da miliyan ɗari a banki ba ta ciwa gare ka in kuma taka ce da Allah gobe hiddo miliyan hamsin ka bada a gina makaranta in dai ta kaci hiddo miliyan hamsin gobe ba ta tabuwa sai ka ce ni ƴaƴana ko na mutu na san ba su da matsala to wannan da kake tara ma dukiyar nan duk abin da kake dan shi kana iya ka surfa mugun abu dan shi yanzu ga yanan wurin Allah ya umarta a yanka kuma shi kadai ne kuma an juma ba a samu haihuwa ba kuma ba ka da garantin nan gaba za a samu haihuwa inda ita kankanta sarata da aka bata labarin za ta aihu fa aqbalat imra'atu fi sarratin fa sakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim kaga a ta tsuwa shi ya tsuwa ita bakarare ya ita tsuwa shi bakarare amma kaga suna matakin da suna ganin su a nasu tunani babu sinadarin da sinadarin mani ba zai iya bada ainihin amma kuma sun mace da umarnin Allah to amma annabi Ibrahim ya yarda yanka to yanzu ne in ba jarumi ba wajen da'a ga Allah wa zai iya wannan sai mu ɗauki wannan kissa ta annabi Ibrahim alaihi salam sai mu azabi sawaiwar rayuwar yanzu wajen da'a ga Allah haka nake ko ba haka nake ba mu ɗauka ma'aza kukan kurciya jawabi mu ɗauka ma'aza wajen gabatar da bukata addini muna gabatar da bukata addini akan bukatunmu ko ko a'a muna bukata addini ne fa illam tajidu ma an fata yammu in ba a samu ruwa ba a yi taimama bari mu tashi mu je makaranta ma maganin zaman banza bari mu tashi mu je wajen wa'azin da maganin zaman banza bari mu yi kaza to nan darasi mu ɗauki darasi mu shiga gida na biyu sai mu zo mu haɗe mana darussan mu kai ga abin da nake son mu kai mu kalli mahaifiyar annabi Musa alaihi salam ita ma za mu ga ta nuna jarumtaka wajen da'a ga Allah ta nuna cewa ita ma tana iya ta nuna mamu wata bajimta da ta yi wajen da'a ga Allah mu riba mahaifiya ce yadda take da yawo ga wahala wajen haihuwa ga wahala wajen ɗaukar ciki ga wahala wajen naƙuda ga wahala kaza wahala ta ko'ina kamar da ayoyin alkur'ani suka nuna mana to yanzu bayan ta aihi annabi musa alaihi salam sai allah ya ce wa auhaina ila ummi musa an arbi'i amma fa iza khifti alaihi fa alqihi fil yam wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi musa alaihi salam anan sai malaman tafsiri suka ce wani irin wahayi ne allah ya zuwa gare ta wata suka ce wahayi ne an tsariƙin ilham shi kuma miye al'ilham za ka ga za ka tursasu zuciyarka ta tursasa ka ga aikata wani abu ka aikata wannan abin kai laisa laka da kalufi ba ka da ta cewa a kai da kanka ta iya yiwuwa lokacin da za ka wannan abun ba ka sa abun amma ba yanda za ka yi dole sai ka aikata wannan abu wasu kuma suka ce a'a an tsariƙin ilam sauti ne ta ji Allah ya ce aka yi ta wata murya Allah ya ce wannan yaro ki je ki kaza kuma suka ce a'a mala'ika jibril ne Allah ya aiko mata ba dai tafsirin aya bane muke mu dauki izina ba fagen tafsiri bane ga malam Umar ma yanzu mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar Annabi Musa alaihi salam an arbi'i ki shayar da shi ki rene shi a daidai lokacin da kuma giyan mulki ta bagi fir'auna ana yanke ɗa namiji a kyale ɗaya mace kaga akwai matsala amma yanzu fa'iza khifti alai in kina jin tsoron wani abu ya samu dan naki kacci damu fa alqihi fil yam dauka shi ta hije ma cikin ruwa cikin teku ka jifa dauki shi ma cikin teku ya yana yiwa ina ta in nuna man bukatuwa cikin addini mu yanzu rayuwar mu da kaga mutum na aikin addini wallahi zaman banza ne ki kuma in an yi garama duk wanda muke ganin muna haɗuwa masallaci da shi sahu ana a daidaita sahu yana zuwa ya shi hida kuna wani akwai kokari ku yi ta'adda Allah mai buɗi Allah na mai buɗi ba ku ganin shi sai ce malam mu dai muna son zuwa makarantar nan amma mu amma addu'a amma mu addu'a malam mu dawo a ni daga nashi kana mana wannan abin na san ba da gaske kake ba me yasa baka yi zaman ka kaje zuwa kasuwa baka ce ai addu'a Allah ya koro kuɗi ai na Umar yace inna sama'a la tumtir zahaban wala firra to kaga aka ce ta jefa wannan yaron cikin ruwa wala ta kafi Allah ya ce kada ki ji tsoron wannan yaron ko mutuwa ya ko zai ya durmiya a cikin ruwa kake ji tsoron wannan babu wannan wala ta hazani kake damu akan zaki rabuwa da danki inna raduhu ilayki mu za mu maido maki wannan dan wa ja'iluhu minal mursalin kai zai zama annabi shi yasa imam al-asma'i wani ɗaya daga cikin malaman luga ya je wani ƙauye koyon larabci sai iska wata yarinya tana waka ta ce astaghfirullah li zambi kulli qataltu insanan bi ghairi hillihi مثل غزال نائم في جله وانتصف الليل ولم أصلي تنا يتي في إمام الأسماء يتي يتي وي حكي amma kawai yarinya akwai baki gare ki akwai fasaha sai ta ce mai ayu addu haza fasahatan ba'da qawlihi ta'ala wa auhayna ila ummi musa al-ardihi fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin fa jama'a Allah ta'ala fi ayatin wahida baina amrayni wa nahayni wa bisharatayn Allah cikin aya guda ya hada umarni guda biyu ya hada kuma ainihin hani guda biyu ya hada kuma albishir guda biyu abu shidda kenan cikin aya guda ɗaya ta ce mai umarni guda biyu da Allah subhanahu wata'ala ya hada ya ce ainihin an arbi'i ki shayar da shi an ba ki ɗayawa fa alqihi fil yam kaga umarni ki jefa shi cikin ruwa hani guda biyu da Allah ya mata wala ta kafi wala ta hazari kada ki ji tsoro kada ki razana albishir guda biyu inna raduhu ilayki za mu maido maki shi albishir ne na biyu wa ja'iluhu minal mursalina za mu sace annabawa albishir ne qur'ani kenan gagara badau gagara gasa sai imam al-asma'i ya ga ashe shi da sauran yama kai da ka zuciya za ka karawa da mutane ka zo yarinya karama in petit ta gama da kai to kaga ainihin gagargasau ta alkur'ani kenan mu'jizar qur'ani kenan mu dawo kan maganar mu kaga yanzu an yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa alaihi salam bayan ta aihe annabi Musa alaihi salam ta shayar da shi to an san da ba za ta iya ba tana tsoro a kashe shi to yanzu aka ce ni ta ɗauke shi ta je ta jefa shi a cikin ruwa kadiba ma cikin ruwa cikin teku in kai ne yanzu sai a ce a je shi motar nan masu ɗauko mai ta taka tsoho ya ce kai ba yiwa kenan amma dole umarni ne na Allah dole sai an yi haka kawai aka yi ta ɗauki annabi Musa alaihi salam ta ji ta jiwa فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين معنى ما سكسكري دغنغن دغنغن شي ba wai bisa sani ba da sani suke yin wannan abu yanzu ana zuwa ga ainihin annabi Musa alaihi salam har ya zo gidan Fir'auna madadda sai abin lokaci ya kai malam Umar idan lokaci ya kuna ya kuma abin nan ga annabi Musa alaihi salam an kawo shi har mutanen Fir'auna sun tsintsi fartaqata yanzu ana zuwa matar fir'auna sai ta ce mai wa qalat imra'atu fir'auna la taqtulu ai ta ce qurrata aynin li wa laka la taqtuluhu asa an yanfa'al kada ka kashe shi sai malamai suka ce me yasa ta ce mai la taqtuluhu kada ku kashe shi da fir'auna take magana amma ta ce kar ku kashe shi aka ce dan girmamawa ga fir'auna ya gano an girmama shi inda ta girmama ya ita ma ya tausaya mata akan girmamawa kar ta kashe wannan yara ana nan yanzu ga annabi musa ta mahaifiya ta aihe ta jiwa tana nan zamu tana cikin damuwa ha Allah ya nuna mamu Allah ya nuna mamu tana cikin damuwa yace wa asbaha fu'alu ummi musa fariqa mahaifiyar annabi musa ta zama to ba ta da damuwa sai annabi musa alaihi salam da shi take kwana da shi take tashi kai Allah ya ce in kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna min almu'minin saura kiris ta tuna asiri ta ce dan tani saura kiris in kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbi saura kadan amma Allah subhanahu wataala ainihin aka darme zuciyarta ta aka hana ta magana amma da ta tuna asiri inda bata tona asiri ba yanzu tana son ta ji wani yake faruwa da annabi Musa wa qalat li ukhtihi qussi tace ma ƴar annabi Musa bi shi ke ga me zai faruwa je ki samu mamu labari zuwa da kai yahi aiki fa basurat bihi an junubin wa hum la yash'urun sai ta tsaya can nesa tana kallo me ake yi su su fir'auna ba san tana ganin su ba ita tana nan ana kai yanzu ga yaro kuma yaro yana kuka me yake bukata nuhu inda ba kai lokacin da za a dunkule ko sai ba da dan wake da alkaki a tafka mai gabaki yanzu sai a zo ana baya an za sanya sha nono Allah ya ce wa haramna alaihi almarabi duk matar da aka kawo ya kama nonon ka ba zai kama nonon ba kuma yaro na kuka kuma matar fir'auna matan mai gida ta ce tana son yaron mai gida ya bari shi kuma karshen ta ma mai gida mashin hajiya ne kaga dole a bari inda hajiya ta ci yanzu sai wannan magajiya ga annabi Musa ko mu ce yar uwa ga annabi Musa sai ta zo sai ta ce hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun shin kuna so in nuna maku wani gida wanda in aka kai wannan yaron za su maku renan ya kuma za su mai mu'amala da zuciya ɗaya da ikhlasi kyakkyawan mu'amala ba ha'inci sai malaman tafsiri suka fifi aka tambaye ta waya aka yi kika gano za su mai mu'amala da ha'inci sai ta ce abin da ya sa mutanen gidan suna son sarki suna son fir'auna suna yabanya da alheri inda suna son fir'auna ka dole su so dan gidan fir'auna ami da tonnami e tonnami e nemi da tonne nemi kuma e tonni haka suka ci aka ce eh lalle kin yi gaskiya akan shi can shine Allah ya ce faradadnahu ila ummihi kai ta qarra ainuha wala tahzan sai muka maido da yace kaga inna raduhu ilayki faradadnahu ila ummi sai muka mayar da annabi Musa alaihi salam zuwa ga mahaifiyarya kai ta qarra ainuha ta samu natsuwa wala tahzan wannan bakin cikin da damuwa da take cike ya yanke ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون to yanzu nan wurin abin da wagga baiwa Allah ta yi jarumtaka ce ko ba jarumtaka muna iya wannan jarumtaka a yau wajen da'a ga Allah addinin musulunci da muka rika akwai wasa ciki akwai wasa wasa muke ba gadan-gadan muke ba an mana da zuciyar sahabbai masu sallah a masallaci masu makaranta an maka tsaya da zuciya ɗaya ɗan lokaci kaɗan muna iya canza nijar baki ɗaya in dai akwai zuciya akwai imani amma matsalar gaba tsakanin mu hasada tsakanin mu kyashi tsakanin mu kowa wannan ya kasa kamar tilam ta yi haɗari buhu guda na buhu guda na buhu guda na kai can bodi ke shi yasa ni malam da yake cewa wa ma shakuwa ya au shakuwa ka illa li fawda fil majami'i wan isani to wannan matsala ce to yanzu mu diba wannan baiwa Allah yanda ta nuna jarumta jan da'a ga Allah to yanzu wannan yaron inda ya sha nono ga wannan baiwa Allah shi ma kamata ya zama to jarumin jarumai duk wani ana na jarumai sun karya alƙibla a'a mu ga jaruman mu waɗanda suka tsaye da alƙibla duk wani wanda ba su ba ba jarumi bane ba kuma ya karya alƙibla to yanzu wannan yaro bayan ya girma annabi Musa alaihi salam tun kamin ya samu annabta idan ka karanta suratul kafir zaka samu labarin dalla dalla gashi nan Allah ya zubo mana bayan ya zo sai Allah ya bamu labarin mu dace abin saboda lokaci ya kai ba mu iya mu ba ayoyin dalla dalla a can cikin tsaha sai Allah ya ce maka wahal ataka hadisu Musa hadisi nan bai ma'ana na ba shin wai labarin annabi Musa ya zo maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka samu labarin annabi Musa alaihi salam kai dan uwa musulmi ka samu labarin ainihin annabin Allah annabi Musa alaihi salam izra anaran yana taya kawai sai ga wuta fa qala li ahlihi umkusu sai ce ma da yallan ya ku zamna nan inni anastu naran la'alli atikum minha bi qabatin aw ajidu ala nari huda inda san tsaye lokacin tsananin sanyin hunturu wala Allah in je in samo maku dan garwashin wuta wanda za ku zuwa ku ji ku rage makan ku sanyin ainihin hunturu ko kuma in samo wanda zai nuna mama hanya hudan bi ma'ana na ya samo wanda ya sa hanya zai nuna masa ga hanyar misra a can kuma cikin ɗaha sai Allah ya ce falamma qada Musa al-ajal wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi nara qala li ahlihi umkusu inni anastu nara la'alli atikum bi khabarin ko aw ajidu ala aw la'alli atikum bi khabarin aw jazwatin minan nari la'allakum tasaluna falamma qada musa al-ajal wani ajal ne nan wurin lokacin da ya je madiyana bayan ya je madiyana ya dirga ma wani kulli a misra ya kashe shi sai ya gudu hijira madiyana duk da cewa ta malaman tafsirin sai su ce wai a'a da ya je madiyana da aka ce ya samu wani bawa Allah na kwarai sai suka ce annabi shu'aibu ne amma shaykhul islam ibn taymiya ya ce babu aizanta annabi shu'aibu saboda annabi shu'aibu da shi da ainihin annabi musa ba su yi zamani ɗaya ba amma su da suka je aka ce madiyana kuma ga yana wa ila madiyana akhahum shu'aiba sai suka hada aure tsakanin nan ibn taymiya rahimahullah ya ce babu wannan labari kawai dai wani bawan Allah ne na kwarai to kaga abin da ya faru ana nan zowa ne ya iske ga mutanen ƙauye an zo ana ɗibar ruwa wa wajada min dunihim imra'atani tazuban qala ma khatubukuma qala ta la nasqi hatta yusdira ri'a amma kuma mu to ina baban ku hawa abuna shekun kabir yanzu fa taqalahuma kaga bayan ya ɗebo an yi kaza an yi dogo duk zamu daddatsa abin lokaci ya kai yanzu ana nan yara suka je suka ba mahaifinsa aka kira shi wata ta zo inna abi ya duka li yajziyaka ajar ma ta kaita lana kaza kaza ita kuma ana zuwa ta ce ya abatista ajruhu inna khayra man ista'jarta alqawiyyu alamin bayan ana nan shi kuma yace inni uridu an unki haka ihda banatayya hataini ala an ta'jurani samaniya hijaj famin fa in atmamta asharan famin indika wa ma uridu an ashukka alayk yanzu ibata alherin da kaman da kaza yanzu ina son daga cikin 'ya'yan ganawa 'yan mata guda biyu in arma maka guda amma sadakin shine za ka mani kiwo na shekara takwas ya ina samari waɗanda ba su yi aure ba kiwon shekara takwas kai yanzu kuka yi kwantara da babanta ka kwalhe gwalalar shekara takwas ba sai ka burke huska ba ka yi kawai sai ka zan kai karfe biyu na dare yan tsegumi sun kwanta kuma da sai ka sha wanka ka sha kunu ka zo ka zara ido ka su zanzaro ba a gane komai wace annan laila libasa shikenan sai ce amma fa in atmamta ashara in kuma kai shekara goma fa min indika abin da kaga dama ne to haka aka yi annabi Musa alaihi salam yayi wannan hidima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na tambaye Jibril alaihi salam annabi Musa shekara tare ko shekara shekara takwas ko shekara goma Jibril alaihi salam yace manzo Allah shekara goma to yanzu bayan ya da wannan an baya daya ba ni gishiri in baka ni manda ya yi aiki yanzu ne ya kamata a baya matayya shi ne falan ma kaza musa al'ajal yanzu ya taho da matayya za a ina misra yanzu ga wuta ya tsinka shi a nashi tunani wasu mutane ne can gaba ko kuma a'a ba mutane ba ne can gaba wuta ce ke da kwai ya samo garwashi inda akwai wuta akwai mutane ya samu wanda zai nuna mai hanya ko garwashi ko kaza aka kama hanya aka tafi yana zuwa annabi Musa sai iske wannan ba wuta bace innani ana rabbuk fakhla'na alayhi innaka bil wadi al muqaddas tuwa kana cikin wadi wani wuri mai albarka cire takalminka wa anastartuka fastami' lima yuha kaza kaza duka Allah ya tama annabi Musa alaihi salam labari yanzu duka wannan an huce kaga ganin wuta da annabi Musa ya duka wannan abu ne na ban tsoro amma ya nuna jarumtaka to inda jarumtaka take bayan an yi doguwar hira ainihin Allah subhanahu wata'ala yana ma annabi Musa magana annabi Musa na ji bayan doguwar hira mu je karshe inda muke so mahallin shahid sai Allah ya ce ma annabi Musa wa ma tilka bi yaminika ya Musa me ga hannunka ya kai Musa me ga hannunka tambayar shi ce aka yi da annabi musa alaihi salam ya tashi ba da amsa nan kuma matan na can jiran ya nan ya zo ne waje ya samu labari sai ya samu babban labari ai wanda shi ne babban labari an nafta ai an gama labari wa ma tilka bi yaminika ya musa me ga hannunka sai ce ma Allah kala wa ma tilka bi yaminika ya musa kala hiya asaya atawakka'u alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra malamai suka ce wallahi na annabi Musa ya huce gona da iri wajen bada amsa tambaya ɗaya aka bai sai ne bada amsa hudu ce mai aka yi nike ga hannunka me ya kamata ya ce sanda amma yanzu ma ya ce sanda fa azafa asa ila nafsi sai ya ce asaya sanda ta ce ba ta wani ba da abin da ake bukata kuma suka ce hatta hiya asaya ma bai kamata ya kawo ba saboda sun yarda wa hazfu ma yu'rafa kuma ja'iz amma sai ce hiya asaya ita sanda ta ce ba azafal asa ila ila nafsi kaga sai ce sanda ta ce da in yace sanda ya isa amma kuma azafal asa ila nafsi sanda ta ce to an ji sai ce amma kuma ga aikin da nake yi da ita aka wakka'u alaiha ina gishin gida da ita in na tai na gaji in dan gishin gida wa ahushu biha ala ganami idan na je daji zan sa in tattaro ma dabbobi na ciyawa in kakkabo masa ganye in yi kaza kai Allah waliya fiha ma'arib ukra ina da abubuwa da yawa da nake yi da ita kaga da ce mai aka yi miye ga hannunka ya ce mi sanda sai ya ce sanda ta ce malamai suka ce mun ji to kuma sai ya faɗi ayyukan da yake an ce ni kake yi da sandai ba a ce ba shine sai malamai suka ce abin da yasa ba Allah subhanahu wata'ala ya ce mai ba innani ana Allah la ilaha illa ana ni Allah ne suka ce to yanzu ba ya san hira godiyansa tsakanin shi da Allah ta kare ba ya san zancen ya kare daɗi ke da kwai hira da Allah yanzu shi ne yake ta zakulo wani abu kaza kaza kaza dan idan ya ce sanda labarin ya kare a shi kuma so ke hira ta yi tsawo هي عصاي اتوكل عليها واشهد على غدمي ولي فيها معارف اخرى yanzu ne annabi Musa alaihi salam ya nuna ma ubangiji subhanahu wataala na farko dai sandan nan tashi ci kasancewa ma in yace sanda ta ce nan abinda za mu ganowa na farko ba wanda zai mai iko kan sandan nan daya sannan nabi yana da bukatuwa zuwa ga wannan sandan amma kuma sai ya nuna bukatun nashi ga wannan saddan yace atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ganabi wa li fiha ma'arib ukhra jadda wannan abin an ji sai Allah ya ce alqiha ya Musa ishi da sandan nan ta wace fa ijiha da ita ina gishin da da ita ijiha da ita ina kaza iji ina da abuwa alqiha ya musa ya kadiba na annabawan da suke mika kai ga umarnin Allah alqiha ya musa ijiha da wannan sadda fa alqaha annabi musa sai ijiha da ita fa iza hiya kaga iza alfujaiya fa'alƙaha fa'iza ya jefa sandar yana jefawa sai ta zama macijiya inda an kawo iza alfujaiya ga mala umar nan ka in shiga gonarsu ala jefa sai ta zan iza alfujaiya kaga fa'alƙaha ya yi jiwa da sandar yanzu nan ya karɓo umarnin Allah ko bai karɓa ba sai Allah ya ce fa'iza hiya hayyatun tas'a sai ga wannan sandar ta zamanto wata macijiya tas'a tana gudu tana rikida tana tana gudu da ƙarfin tsaya ga ta dankare da yamma cijiya amma kuma ga ta tana gudu tana jujjuyawa a wani wurin kuma Allah ya ce fa idza hiya su'banu mubin maciji namiji dankare ne a wani wurin kuma falamma ra'aha ta hatazzuka annaha janun walla mudbiran annabi Musa sai ya ganta ta koma wani dan maciji karami kamar dan yatsa karami tana jujjuyawa walla mudbira annabi Musa sai ce kafa mi nace ban bake ba in ji malam Bahaushe sai ruga ko waiwaye annabi Musa ba saboda in kai waiwaye ka bata ko yaro karami in suka tai oliga aka biyo su ko suka tai sata waya hilin jirgi aka koro su ko kare ya biyo shi ba ai waiwaye sai ya yi nisa ya nisa sannan ya waiwaya in ya waiwaya kuma ya ga bai tsira ba ya kara to yanzu na farko mu kalli Allah ya siffata sadda da abubuwa guda uku a wani wurin ya ce fa'iza hiya hayyatun tasa ya siffanta ta da macijiya mace dan kareriya a wani wurin ya ce su uban ya fi siffanta ta da maciji katu namiji a wani wurin ya ce ainihin ka an na abin mine ne tahtazuka annaha jahannum walla mudbir wani wurin kuma yace kamar dan karamin maciji wanda bai huta dan yatsa ba suka ce siranta ya kamar dan yatsa yana ta jujuya to me yasa ta aka siffanta ta da ainihin macijiya mace nan da maciji kasu can da dan karamin maci suka ce abin da ke da kwai balaga da ke da kwai anan shine da aka siffanta ta da macijiya mace asalin mace sanda mace ce ko namiji sanda zakka ce sanda ta ci mun san kai bahaushe amma da ka ce sanda na ne to mun san ga dan wani daga yamma yake sanda na ne mun san daga yamma yake sai mu ci wanga ba gabar mi to ka gana sai aka siffanta ta da ni cewa aka ce mata ainihin su abin nan su ainihin hayya aka siffanta ta da macijiya mace saboda an kalli ita sandar lamirin mace za ta ɗauka ko lamirin namiji mace take sanda take da lamirin mace to amma da aka ce su uban nan sai aka yi magana da yaren da kake ganewa asali mutum daga an ce maciji ba kowa ke iya kawowa ba ana maciji awwal ma ya tabadar ila zain kawai maciji namiji amma ta a siffanta ta da 'yan macijiya karama ga ta macijiya katuwa ko kuma maciji katu amma nan sai aka ce kamar ɗan karamin maciji me yasa aka siffanta ta kamar ɗan karamin maciji saboda yawan jujuyawa ga ta katuwa ga kiba amma wannan kibar da girman nata bai hana ta jujuyawa ba shi yasa aka ce mata jana to yanzu kaga annabi Musa alaihi salam bayan Allah ya ce ya dawo sai ya dawo kala kuza ɗaukata ɗaukata kaga ko kai ne sai ka ce ina ga malamin ga ya fara taɓuwa wallahi ko kuma ya ce to babu wata wani dafa'i na wura a bani in ɗan toha ko wata yasun nan wura a ɗan bani in ɗan toha sannan in dai an baya sai ya ɗaya bububu ɗin nan shi bukata ta biya to yanzu annabi Musa alaihi salam da Allah ya ce mai khuzha wala takhaf ɗaukata kakka ji tsoro kenan ka gana an baya garanti ba abin da zai samu ne ko da ba a ce mai ba wala ta kaf kasancewa ya san yana magana da rabbu samawati ya san wannan ba matsala sannan kuma bugu da ƙari aka baya laziki ƙarara cewa kada ya ji tsoro ba abin da zai samu ya kuma sannan sai aka ce sanu'iduha sirata halula za mu maida ta yadda take annabi Musa ka yasa hannu ya dauki sanda maciya sai yana taba ta ya dauka sai ta zama sanda a nan jarantaka ce annabi Musa alaihi salam ya nuna ko ba jarantaka ba to yanzu wannan na kawo shi mu shiga da muka shiga gidan annabi Ibrahim alaihi salam muka zo muka shiga nan cikin wagga zira'a gidansa annabi Musa alaihi salam wannan sai mu dauko mu azabi ga haihuwar rayuwar mu ga mu ya yau aikin mu ga da'a mu ga Allah kake a yau addinin musulunci yana da bukatuwa zuwa gare mu kamar yadda nace addinin musulunci a yau yana bukatar jarumai waɗanda za su sadaukar da rayuwarsu ba wai babu su bane akwai su amma waye sai daga hannun ya ce ni ne akwai su tabbas akwai su amma waye sai daga hannun ya ce ni ne jarumi na addini akwai su amma waye sai daga hannun ya ce ga mu ne jaruman addini to ya ɗan uwa wallahi addinin musulunci yana bukatuwa zuwa gare mu wanda za ya sadaukar da rayuwa ce a yau duniyar nan da ta cika da cuwa-cuwa ta cika da murɗiya ta cika da fitintunu ko da yaushe ka gyara imani tsakaninka da ubangijinka ka yi ƙoƙari alaƙa tsakaninka da Allah ta gyara alaƙa tsakaninka da duk wanda yake da haƙƙi ga kanka ya gyaru komi na iya faruwa to addinin musulunci yana da bukatuwa zuwa gare mu musamman a daidai wannan lokaci a kowane gari in muka dauki a mataki na kasan mu ta Nijar a kowane gari da muke ciki wallahi addinin musulunci na da bukatuwa zuwa gare mu ana bukatar mutane masu aiki na kwarai aiki da ilimi aiki ala basira aiki bil hikmati wal mau'izati al hasana wal mujadalati billati hiya ahsan muna bukatar wannan sosai da sosai saboda yanzu a matakin da muka kai yanda illar da siyasa ta ɗauko rigar da kasa an ba mu ɗauki mataki ba zuwa gaba an mu muna ganin cewa mu mun hau tudun na tsira bayan mu kalli ba mu ya za ta kasancewa dole sai mun canza salon tahiya salon tahiya sai mun canza kowa ya sa addinin musulunci yana da responsibility a kanka a gidana tsakanina da iyalai na fara gyarawa tsakaninka da makwabtanka gyara tsakaninka da limamin unguwa ku gyara a zo mataki na unguwa ku kuka gyara ni na gyara kowa gyara sai a daidaita sahu lami lahiya amma ana daidaita sahu kana tsine ma mutum cikin zuciya ba soyayya tsakanin ba tausayin juna ba jin kai juna ba kaunar juna sai kin juna to wallahi addinin musulunci yana da bukatawa zuwa gare mu kuma babu yanda za a yi mu samu kima mu samu daraja irin yadda za mu addinin musulunci hidima sai in mun san darajar malaman mu idan ba darajar malaman muka sani ba babu yadda za a yi mu samu kima yanzu saboda jarumai da muke bukata a wanga lokacin yanzu nan idan na tashi malam Umar yanzu idan ya hau motar ya yana yawatawa garin nan bai hikarin polisi ya tsaida bai shi mai ina fiyar amma wani takaran dan kwallo wani takaran makaɗi wani takaran mawaki wani takaran dan banga wata farti sakara yana iya wuce har sai an tsara mushi shi kuma bai taɓa tsina nama Nijar da komai ba mu kuma qur'anin da muke karantawa din da addu'ar da muke a masallatai da juma'a da ina in ba dan wannan wata guguwa da ke tasowa ga kasar da yanzu an yi wani labari a wannan kasar amma qur'anin da ake karanta waɗannan mutanen masu imani masu san Allah da gaske masu san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da gaske masu qiyamul layl masu azumin alhamis da litanin masu azumin ayyamul bidi waɗannan wallahi da su ne Allah ke tausaya mu amma kuma su ne ba su da kima ina jaruman waɗanda za su tabbatar da kimarsu babu yadda za a yi addini ya samu kima ya samu daraja ya samu nagarta sai mun gyara salamu sai mun girmama malaman in ina ganin ni almajiri ne ga malami na in yi duk abin da za ni in girmama malami na sannan mu na ƙasa sai mu zaman to ainihin sun share man fage mun zo mun zamna ku yahe mun in magana ta zo muku da zagi yana daga cikin matsalar mu mu da ake gani yanzu muka ɗauki tambari muka sa kan mu ainihin yan aljanna mu ahlus sunna rashin tarbiyya hewa a cikin mu na rashin kimanta malaman mu in muka ce waɗancan sun huce gona da iri ko kuma sai kuka yi kwance lukus ba komai kana iya kai ka faɗa da ka faɗa da malamin ka wajen hita masallaci kana iya malamin ka yayi fati kana ganin sai kai fana ga akar maka Allah san kai jawo mana aiki ka jima bai jawo ma aiki ba to tsakani da Allah addinin musulunci yana da bukatuwa zuwa gare mu sosai da sosai dole sai mun tashi tsaye sai mun tashi haikam ba kwaramniya babu babu babu ayi salo na da'awa wanda annabi ya rayu akai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka rayu akai in muka yi wannan ana karatu duk abin da kake tunani duka ai yana yiwa amma a zo makaranta mutum ya sa darasi ka zo ka iske daga shi sai yara suna kamun hara yayi yayi ya gaje ya bari gobe kuma ya buɗa can ko irin karatun nan da muke na gasa yau idan na ce na sa darasi na masallacin da sai cika amma ana nan ana nan ana jerecin yan dilarete ni turwa dilarete ni kati dila wata ran sai mala ya zo ya kunna mala sika ba kowa ya sa kira'a ya sa kira'a ya ce to muna baban kaza ba kowa nan sai ya ce to bari mu tsaya nan wurin saboda uzurin raka ba wani uzuri akar maka Allah ba jama'a to wannan tsakani da Allah shine yasa naga in dan tunatar da mu wanga dan abu ya tsara ba wadda bata taka kara ta karya ba kan mu gano wallahi addinin musulunci yana da bukata zuwa gare mu yanzu dubara ta rage ga mai shiga rijiya mu san addini na bukatuwa zuwa gare mu in muka yi mun tsira an ba mu yi ba kuma addinin musulunci dai ba rayuwar wani ba ta tahiya da addini kamar yadda mutuwar wani ba ta kashe addini ko da kai ko ba kai addini sai an yi in ka kiya da idan ka sai a kawo waɗanda za su ka zama ɗan kallo kenan wannan ita ce yar gajeriyar nasiha da mun ce mu tsami hiddo darasa da ke da kwai amma na ɗauko na ba mu waɗanda haifan guda biyu mu mu kan mamakan mu kamar wata ƴan introduction ce na mamu mu mu makan mu da guda kaman kan wanga abu abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kuma Allah subhanahu wataala ya yafe mana na tabbatar da dan uwa malam Umar akwai ta'aliki da zai wala Allah akwai maganganu na tuntuɓa halshe waɗanda yake mu manhajin mu na ahlus sunna wal jama'a kawai ka zo tsaye wajen faɗin gaskiya babu wani kwane-kwane da wani abin nan wannan shine ainihin abin da zamu yi Allah ya saya da mu da alkhairi kuma Allah subhanahu wataala ya ƙara dankon yan uwantaka tsakanin kuma Allah ya sa wannan yan uwantaka ta zama to mu je mu ida ta a jannatul firdaus a ranar tashin alkiyama kenan
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du yan uwa babu abin da zamu faɗa dangane da Sheikh Muhammad Khalid sai dai mu ce Allah ya sakauta masa da albarka da alkhairi ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya sakamakon wannan faɗakarwa da ya mana a cikin mizanin sa na lada a ranar kiyama don haka wannan faɗakarwa ce wadda take mai matukar mahimmanci mai tsada wadda kuma ta yi dace da lokacin da muke ciki saboda musulunci shine hannun jihar mumini wanda ba shi da wani hannun jari wanda karkashin wannan hannun jari yake da cin nasara a rayuwarsa ta duniya da makoma lahira dole sai mun tsaya mun tattala wannan addini dan uwa ya janyo mana bayani dangane da magabatan kwarai yadda suka nuna jarumta wanda kuma a hausa faɗa muke barewa ba ta gudu ɗan ta yi rarrafe kamar yadda annabi ibrahimu alaihissalam ubangiji subhanahu wata'ala ya umarce shi da cewa ya yanka wannan ɗana shi ya jimre ya miƙa wuya da shi da bi ga umarnin ubangijinsa subhanahu wata'ala amma yaya aka yi da ɗanshi kamar yadda malam ya faɗa lokacin da mahaifinsu ya zo ya ce masa wannan mata lokacin da ya ba matar wannan labarin cewa in mijinki ya dawo ki ce da shi wani dattijo mai kama kaza ya zo kuma yana umarninsa cewa ya canza dangarmar kofar gidansa diba ka ga yanda Allah yake jefa alaka ta so da kauna tsakanin miji da mata amma kai tsaye ya jimre ya miƙa wuya ga umarnin mahaifinsa wanda biyayya ga mahaifa wannan wajibi ne kamar yadda bayani ya gabata bayan haƙƙi na Allah subhanahu wata'ala babu wani haƙƙi sama da haƙƙin mahaifa amma yau haka muke mahaifinka zai iya cewa ba ma baka auri mace ba wane wannan macen bata dace da kai ba je ka nemo wata anan za ka ji ɗa yana faɗin maganganu waɗanda ba su dace ba dangane da mahaifansa cewa yaya za a yi na hudu mata ina so za a shiga haƙƙina to kaga a nan yanda mahaifinsa ya yi jarumta haka ɗansa ya yi kuma yanda ita uwar annabi musa alaihi salam ta nuna jarumta da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ta jefa ɗanta ruwa kuma annabi musa alaihi salam sandar da ya nuna cewa yana da bukatu aka ce ya jefar da ita shi ma ya jefar don haka wannan yana nuna mana duk lokaci zuwa lokaci ya kamata a ce musulunci yana da wasu jarumai waɗanda za su tsaya tsayin daka 'yan a kashe tsohuwa akan daudawarta ba gudu ba ja da baya malamansu da masu kudinsu da waɗanda suke matasa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekara ta shida a sulhul hudaybiya lokacin da ya tura Usman Allah ya kara masa yadda ya je ya tattauna da mushrikan Makka a sanya hannu manzon Allah zai koma amma shekara ta gaba zai dawo da jama'ar sai zo su yi hajji wannan su yi umra aka yada labarin cewa an kashe Usman hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ransa ya baci ya je karkashin wata itaciya manzon Allah ya ce ku zo ku yi mubayi'a da ni gaba ɗayan sahabbai mutum dubu da ɗari hudu suka yi mubayi'a da manzan Allah cewa sun yarda sun amince ba gudu ba ja da baya sai dai mutuwa ta cin musu za su mara ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama baya a shiga makka a yaƙe su har ma Usman kin a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga hannunsa na dama ya ce wannan ta Usman ne ya daga hannunsa ya hada ya ce wannan mubayi'a ce ta Usman to kaga saboda haka ya kamata ya zamantu mu yi kwaikwayo mu yi koyi da mazanjiya kar mu gudu kar mu ja da baya in dai akan aikin Allah ne fatan mu shine ubangiji subhanahu wata'ala yanda ya hada mu a wannan muhalli Allah ya hada mu a gidan aljanna kuma don haka insha Allah ta'ala nan da yan kwanuka kaɗan malam zai dawo wa'azi da aka saba yi na ƙarshen wata a bakin turbin insha Allahu akwai gagarumar muhadara wadda zai shirya ta akan rayuwar matasa saboda babbar matsalar mu a yau bangaren matasa ne insha Allahu nan za mu dakata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
الله أكبر